الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan ainihin wato dare dare na alhamis kenan daren shida ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na daular littafin aqidatu salaf wa ashabil hadith na al'allama abu uthman as-sabuni rahimahullah jiya mun tsaya ƙarƙashin bayani cikin wannan unwani na cewa mu'taqadu ashabil hadithi fi sifatillah wanda muna ciki lokaci mana halinsa za mu tashi inda yake cewa wa qad a'adha Allahu ta'ala ahla sunnati min at-tahrif wa at-taqyif wanda wannan shine zama na biyu insha Allahu ta'ala mala yace wa qad a'adha Allahu ta'ala ahla sunnah hakika Allah ta'ala ya tsare ahli sunnati wal jama'a min at-tahrif wa at-taqyif wa at-tashbih ya tsare su daga at-tahrif wanda shine karkatar da sifofi ko sunaye na Allah ta'ala daga zahirinsu wattaqif da kuma wato ainihin i'tiqadin cewa sunayen suna da kaifiya tun ya dauka cewa sifar Allah tabaraka wa ta'ala ga yanda take ya sa wannan a cikin tunanin shi ko kwakwalwar shi Allah ya tsara ahlus sunna daga wannan ko yin tambaya akan yaya sifa kaza take ta Allah ta'ala wata shibe Allah ya kare su daga kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da waninsa daga cikin abin da yake yana da suna sunaye da sifofi ko da ka ji wani suna ko wata sifa ta Allah sai ka ga wani ɗan adam da irin wannan sunan to zahiri a suna ne kawai suka haɗu amma a ma'ana sun bambanta ka ji Allah ta'ala shi al'aziz ne amma sai ka ji kuma ana cewa wato ainihin azizu misra wancan azizu misra izza shi ba a kamanta ta da izza da buwaya ta ubangiji ta'ala ka ji sunan wani sahabi malik ibn al-huwairi sunan wani mala'ika malik ونادوا يا مالك ليقضي alaina ربك kuma almalik yana cikin sunayen ubangiji subhanahu wata'ala to malikiya ta ubangiji ba ɗaya take da sunan maliku na wancan mala'ika ko wannan sahabi ba radiyallahu ta'ala an wa manna alaihim bitta'rifi wat tafhim Allah ya ma ahlus sunna baiwa ya musu kyauta da ainihin at-ta'rif sanin sifofin ubangiji ta'ala wata fahim da fahimtar abinda sifofin suke kunshe da shi na ma'ana hatta salaku sabilar tauhidi wa tanzi wa tarakul qawla bil ta'dili wa tashbih har sai da ya kai sun bi tafarki na kadaita Allah da tsarkake shi kuma suka bar magana ta at-ta'lili wa tashbih lakin at-ta'dil shine abin da yafi dacewa ana wa tarakul qawla bit-ta'dil wat tashbih sun bar magana ta kore ma Allah ta'ala sifarsa ko kamanta sifar Allah ta'ala da tawaninsa wattaba'u qawla Allah qawla Allah azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sun bi maganar Allah ta'ala da yace babu abin da yake daidai da shi ko makamancinsa kuma shi Allah ta'ala ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne wa kama warada alqur'anu bi dhikri alyadayn fi qawlihi lima khalaqtu bi yadayya wa qawlihi bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha kamar yanda wato alkur'ani ya zo da ambatan hannaye daga cikin sifofin Allah a inda Allah ta'ala yake ce ma iblis ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai me ya hana ka kai sujada ga abin da na halitta da hannayena kaga Allah ya jingina ma kanshi hannu wa qawlihi da fadin sa bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha bari ba haka ba hannayen Allah a shimfiɗa suke suna yin kyauta yanda Allah ya ga dama Allah na kyauta yanda Allah ya ga dama wannan raddi ne akan yahudawa a lokacin da suka ce yadullahi maghlula Allah ya ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuṭatan yunfiqu kayfa yasha Allah ya ce hannayen shi a shimfiɗa suke yana yin kyauta yanda ya ga dama yace waradatil akhbaru sihahu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bi dhikril yadi ka khabari muhajjati Musa Adama sannan ingantattun hadisai sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna masu ambatan cewa Allah ta'ala yana da hannu kamar a hadisi da ya magana akan muhajjatu Adama Musa tattaunawar da aka yi tsakanin annabi adam da annabi musa lokacin da annabi musa ya haɗu da annabi adam alaihi salam ya ce mai kai ne baban mutane ga baki ɗaya allah ya halicce ka da hannayensa ya sa mala'iku su yi maka sujada sai ya ce mai akhrajtana min aljannati wa ashqaitana ka fito da mu daga aljanna ka sa muna ta wahala sanadiyar itan da annabi adam ya ci da allah ya hana shi sai aka ainihin wato sauko da shi da shi da zuri'a shi zuwa ƙasan duniya sai ce to ka sa muna tashan wahala sai annabi adam ya ce ya kai musa kai ne annabin allah da ya yi magana da allah an ta kalimun rahma au kalimullah allah ta'ala ya rubuta ma a taura da hannayensa ko da hannunsa wa khabba laka taurata biyadi sai ce don me za ka zarge ni akan abin da Allah ya kaddara mun kafin a halicce ni da shekara dubu hamsin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa shi yasa ake ce mai hadithu muhajjati adama musa lausai dan daidaita wannan karin yayi yawa na'am sai yake cewa wa qawluhu lahu da fadan annabi Musa ga annabi Adam khalaqaka Allahu bi yadihi wa asjada laka malaikatahu Allah ya halice ka da hanna da hannunsa kuma ya sa mala'iku su yi maka sujada da kaga hadisi ne shahararre ingantacce cikin sahihai hadisin Abu Hurairah wa mithlu qawlihi sallallahu alaihi wa sallama لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان وأن الحديث القدسي فيه ضعف cewa Allah ta'ala ya ce ba zan taɓa sanya mutane na ƙwarai daga cikin zuri'a ta wanda na halitta da hannuna su zama ɗaya da wa'inda na ce musu kun fakana wanda na ce mai kasance sai ya kasance ana wanda yake daga cikin zuri'ar annabi adam na ƙwarai darajar shi ta fi wanda ainihin ba shi ba da wannan hadisi yana da rauni imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin al-asma'u was sifat a cikin isnadin shi akwai abdurabbihi ibn salih al-qurashi wanda majhul majhul al-hal yana inda al-mutaba'a maqbulun inda al-mutaba'a sannan urwa ibn ruwaym bai ji daga jabir dan abdullahi da ya ruwaito daga gare shi ba yana fihi da'afun wanqita na fata an gane وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده da faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa Allah ya halici aljannatul firdaus da hannunsa da malamai suna kawo abubuwan da Allah ta'ala ya halitta da hannun shi a ciki suna kawo aljannatul firdaus duk da cewa bai tabbata marfu'i zuwa ga annabi sallallahu Alaihi wasallama ba amma ya inganta mawqufi daga ainihin Abdullahi dan Umar kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fitar ka karanta al-isaba fi tamyiz sahaba unwani na uku yace qauluhum fi sifat qauluhum ya'ni as-salaf li'anna al-kitaba fi aqidati as-salaf as-salih menene magana ta magabata game da sifofin ubangiji subhanahu wata'ala wa kadhalika yaquluna fi jami'i as-sifat allati nazala bi dhikriha al-qur'an wa waradat biha al-akhbar as-sihah min as-sam'i wal-basari wal-'ayni wal-wajh والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين مغباتان قري سنا فدا أتكن دكا صفوف الله تبارك وتعالى وندى القرآن يسوكدسو wanda ambatansu ya zo a cikin ingantattun hadisai na cewa Allah mai ji ne mai gani ne tabbatar da ido da fuska da ilimi da ƙarfi da iko da buwaya da girma da manufa da ainihin wato ganin dama da magana da ainihin alkalam alkaulu alkalam alkaulu magana alkalam magana lakin a lugar arabiya suna bambanta qala Allahu daban takallama Allahu daban akwai wanda sun yadda a ce kala ba su yadda a ce ta kallama amma mai duka alkur'ani ya tabbata wa kala allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli ila akhiril aya wa kallama allahu musa taklima wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilay kaga alqawlu wal kalam dukkan su sun tabbata cewa sifofi ne na Ubangiji sa'annan abin da ya shafi arriba yarda Allah yakan yarda da bayinsa na ƙwari qad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara was-sakhat akan nan fushi as-sukhdu ko as-sakhdu fushi Allah tabaraka wa ta'ala yakan yi fushi kuma sifofin da suka zo na bayyana cewa Allah yana fushi sun zo da lafuzza mabambanta ya zo da falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in kaga al'asaf kenan sannan ya zo da al-ghadab wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban alima wal khamisata anna ghadaba Allah 'alayha in kana min as-sadiqin to hakan nan as-sukhbu shi ma ya zo cewa Allah ta'ala yakan yi fushi wato ainihin da waɗanda suke masu saɓan Allah kamar yadda ya faɗa cikin suratul tauba wa sakhita Allahu alaihim wa rasul saboda haka shi ma muna masu yarda da shi wal haya da rayuwa al hayyul qayyum wanda yana cikin manya manyan al asmaul husna wanda wasu daga cikin malamai kamar ibnu al qayyim al jawziyya rahmatullahi ta'ala alaihi ya tafi kan shine al-ismul a'zam wanda an aka roki Allah da shi yana amsawa shine wato al-hayyul qayyum al-yaqadha cewa Allah a farke yake baya bacci baya gengadi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm aka al-yaqadha ba ana nufin farkawa bayan me bayan yin bacci ba ana nufin sifar yaqadha ma'anar cewa la nawma fi sifatihi subhanahu wa ta'ala baya bacci baya gingil wal farah da farin ciki wanda kun ga wannan bai zo a cikin qur'ani ba amma ya tabbata a sunna hadisin ibnu umar lallahu ashaddu farahan bi tawbati ahadikum bi tawbati abdihi min ahadikum سقط سقط عن راحلته وهو في أرض فلاح وعليها طعامه وشرابه كاملة فبحث عنها حتى إذا لم يجدها اضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت إذا بدابته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه كاملا فأخذ بلجامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح زمن زن الله صلى الله عليه وسلم إن باوا يتوب daga laifi Allah yakan yi farin ciki fiye da farin cikin da wanda ya ɓace a cikin sahara yake a lokacin da ya tarda abin hawan shi ko ya samu hanya kaga bata a cikin sahara to almautul muhattam kenan mutuwa ce ta bayan da ka iya shi yasa wannan mutumin da raƙumin shi ya yadda shi ya gudu bishiya ya je ya samu ya kishin gida kawai yana jiran mutuwa sai gashi kawai kamar an ce daga kanka sai ya ga dabbar a gaban shi abincin shi abin shan shi guzurin shi ba abin da ya salwanta so da tsabagen farin ciki yana so ya ƙara tabbatar da tauhidi ya ce Allah Allah ne a sai ya ce Allah bawa ne sai ce Allah bawa na ne ni bawan ni ubangijin Allah wal iyadu billah annabi ya ce akhta'a min shiddatil farah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki bai san ma me ya faɗa ba to farin cikin da wannan yayi kaɗan ne dama sifar bawa ba ta kama da tawa da ta Allah to Allah kan yi farin ciki idan bawa ya tuba daga laifi amma sai ga wani wai kunya yake ji ya tuba daga wani laifi da yake kaga wannan zaluman jahula kenan zaluman jahula ba da haka ba kai abun tarba ne a gurin Allah zunuban naka da kake ganin sun yi yawa shi Allah mawadaci ne dama ba shi ka cuta ba kanka ka cuta don ka tuba wannan zunuban sai a narke su sai a yi kwambatin ɗinsu daga zunubi zuwa lada fa'ulaika yi baddilullahu sayi'atihin hasanatin wa kana Allah ghafurar rahim yawan zunuban sai su koma yawan lada an ka tuba ga soyayyar da Allah zai maka ka tuba ga kuma gafara ta zunuban da za a yi maka ga kusantar da kai zuwa ga bayin Allah da za a yi na kware waɗanda suke kusa da Allah falalan na da yawa amma shaidan ne yake kawata maka cewa in ka tuba daga laifin ma kamar ka tsokana Allah Allah ka tsare wadhahik kaga ya kawo su a jere alfarah da adhahik ambatan su bai zo a qur'ani amma ya zo a sunna wangiji subhanahu wataala zai yi dariya ga wasu bayi ranar gobe alkiyama kar ka sake ka sawwara irin dariya ta ko taka saboda shi din ba irin ni ko kai bane idan idan zati ya saba dole sifa za ta saba ikhtilafu dhawat ikhtilafu adhawat tastalzimu ikhtilafa sifat inde zatin ba daya bane to bayan da za a yi sifar ta zama daya ka auna yanzu dai da kai da giwa ba daya bane bayan da za a yi sawunku ya zama iri daya da nawa hancinka ba zai zama da nawa daya da nawa da na giwa ba to wannan dukkan ku kun haɗu a halqiyya cewa dukkan ku halitta ne to ina ga wanda ke khaliq ne da wanda yake makhluq ne wanda shi mai halitta ne da wanda aka halitta ya za a yi su haɗu ba za su taɓa haɗuwa ba mun fahimci wannan ko ka Allah subhanahu wata'ala zai yi dariya ga wasu bayi daga ciki a sunna an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadhaku rabbuna ila rajulaini yudkhiluhuma aljanna ko kuma yadkhulani aljanna aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ubangiji zai ma mutane biyu dariya dukkan su za su shiga yaqtulu ahaduhuma al-akhar dayan su ya kashe daya amma duk yan aljanna an ji yaki wannan yana musulmi wannan yana kafiri kamar hamza dawa wahshi ibn harb ko wahshi ya kashe hamza a yakin uhud hamza yayi shahada da shine sayyidush shuhada radiyallahu anhu kuma wahashi sai ya musulunta daga ba hamza bai da labari shi ya musulunta wasu ma suna cewa shahada ya a filin daga shi ne bayan an yi yakin yamama lokacin ghazwatul murtaddi ne ya dauko takobin shi ya ce yau ranar kafara ne bannar da kika yi a baya ki kankare shi daga duk inda aka tura su Khalid ibn al-Walid da su Ikrimah ibn Abi Jahal da sauran waɗanda suke wato qadatul juyush a zamanin al-khalifatul adil sayyiduna abubakar radiyallahu an haka wahshi ya dinga yawo yana mai yada kalmar Allah har yayi shahada ka shi ma dan aljanna hamza zai ci mimiyo kwalar wahashi ya zo da shi gaban Allah ga wanda ya kashe ni abi mun haƙina shi kuma wahashi shi ma yana jiran aljanna sai Allah ta'ala yayi dariya kaga wannan yana tabbatar da sifa ta adh-dhahik wa ghayriha min ghairi tashbihin لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوق ba tare da an kwatanta ɗaya daga cikin waɗannan sifofi da sifofin halittu da ake renansu bal yantahuna fiha ila ma qalahu qalahu Allah ta'ala al-sunna suna takaitawa an ce intaha ila kaza yani tawaqqafa alai sukan takaita a iya abinda Allah ta'ala ya faɗa wa qalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa min ghairi ziyadatin alaihi wala idafatin ilaihi ba tare da wani ƙari ko wato yima abun wani idafa a jingina mai wani zai a jingina mushi wani ƙari wani ƙari ba abinda ya tabbata iya shi za su tsaya wala takyifin lahu ba sa kakanta ko kamanta waɗannan sifofin wala tashbihin ba sa kamanta su wala tahrifin ba su karkatar da su wala tabdilin ba sa musanya su wala taghyirin ba sa canza su wala izalatin li lafdil khabari amma ta'rifuhu al-arab ba su kawar da lafazin labarin lafazin hadisin daga abinda larabawa suka sani ko lafazin ayar daga abinda larabawa suka sani alqur'ani an saukar da shi da larabci ne bilisanin arabiyyin mubin a'jamiyun wa arabi Allah ya ambaci Qur'ani balarabe ne tantagariyar larabci ne a cikin sa tsagwaro dan haka da abin da kaji a cikin alqur'ani mai girma in dai ba shari'a ta nuna ma ba ma'anar da ka sani a larabci bane to wannan abin ana fassara shi da yaren larabci shi yasa Allah ya saukar da alqur'anin da larabci dan ya zama hujja akan quraisha wanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Daka idan mutum ya zo da wata fassara cikin al'asma'u wa sifat ko wani abu da ya shafi aiki ko wani haƙƙi na Ubangiji, sai kuma kaga wannan fassarar ba ta dace da yadda larabawa suke fassara wannan kalmar bato wannan ya zo da son zuciya. In dai ba hadisi ne ko wata aya ta fassara ba, domin ana gabatar da tafsir bil tafsir ko alƙur'ani bil ƙur'ani tun bal hadith bil ƙur'an akan fassara ta lura. idan ya kasance abun nan ga asalin yadda aka san shi a lughal arabiyya alqur'ani ya faɗe shi mururan sunna ta faɗe shi mururan ba ta yi ƙarin bayani ba to wannan ma'anar da ta larabci ita ake nufi da haka waɗanda suka zo suka harrafa sifa ta alistiwa daga cikin asha'ira da maturidiyya da karramiyya da kullabiyya da sauran waɗannan tarkacen wannan mazbala ta ta'awili suka fassara alistiwa'u da alistila istawa ala al'arsh ya daidaita sama al'arshi suka ce a ya mamaye ko ya ci galaba ake nufi wannan abu ne wanda a larabci ba a san shi wai istawa ya zo da ma'anar istaula ba a san shi ba tun jahiliya ta farko babu wannan fassara istawa da ma'ana uku kadai yake zuwa istawa da ma'anar iktamala istawa da ma'anar qasada istawa da ma'anar yani qarra wa ala wastaqarra istawa idan ya ta'addi da ila yana nufin alqasdu kuma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan fa qala laha wa lil ardi tiya taw'an aw karaha yani qasada khalqa as-samawat nufi kenan idan ila ta biyo bayan istawa istawa idan aka ambace shi ba ambaci komi ba to ana nufin cikar abu da tumbatsarsa ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما باب في باب على باب إلى باب kenan ma'anar shi iktamala ya cika ya tambata amma idan ya ta'addi da ala to yana nufin ala wastaqarra ya daukaka kuma ya tabbata daga istawa ala al'arshi ma'anar shi ya daidaita a saman al'arshi istiwa'un yaliqu bi jalalihi subhanahu wa 'azamati daidaituwar da ta dace da girma da darajar Allah subhanahu wa ta'ala ba irin daidaituwar wani a saman kujera ba irin daidaituwar wani akan wani abin zama ba domin shi Allah ba a kamanta shi da kowa kamar suka ce istawa istaula ake ne kaga wannan tahrifi a larabci ba a san wannan sun kawo wata hujja na wani waƙe majhuli da ba a san waye shi ba kamar stawa bishirun alal iraqi min duni ta'adhibin wa duni wa damin masfuki wanda wannan san zuciya ne malam yake cewa وتضعه عليه بتأويل منكر wasu ɗaura shi da wata ma'ana ta hanyar tawili wanda yake memuni wa yujrunahu ala zahiri wa yakiluna ilmahu ila Allah ta'ala ahli sunna suna wato zartar da waɗannan sifofin akan zahirinsu waɗannan sunayen akan zahirinsu Allah ya daidaita sama al'arshi eh ya daidaita saman al'arshi daidaita Allah yana ji e yana ji ji yana gani gani kamar yadda ya ce wa kallama Allah Musa taklima kaga wannan taukidi ne na bayyana karfafa wannan sifa to da duk wata sifa da aka faɗa ta ubangiji e ita din ce amma ba irin tawa ba ba irin taka ba ba irin ta kowa ba domin shi alfardu samad shi kadai yake a cikin komi nashi ba shi da na biyu ba shi da makamanci ba shi da tsara ba shi da wari subhanahu wataala لا يعلمه إلا الله وتويقرون bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah wannan ta'wilul kayfiyya yake suna masu tabbatar da cewa sanin yaya waɗannan su sifofin da sunayen suke a haƙiƙa ba wanda ya sani sai Allah haƙiƙar kala biyu ce akwai alhaqiqatul kayfiyya akwai haqiqatul kayfiyya da kuma haqiqatul ma'nawiyya alhaqiqatul ma'nawiyya mun yadda da ita istawa da ma'anar ala wastaqar mun yadda da ya Allah yana saman al'arshi ya daidaita saman al'arshi yana sama da bayinsa gabaki daya to amma yaya ya daidaita shine ba mu sani ba mun yadda Allah subhanahu wataala yana fushi yana yarda yana farin ciki da ma'anarsu ta fushi da yarda da farin ciki amma yaya fushin shi yake yaya farin cikinsa yake za ka iya kamanta shi wannan kuma ba haddi ne da hankalin ɗan adam zai kai gare shi ba la tablughul awhamu kun hasifatihi kamar yadda al'allama sa'adi ya faɗa cikin manzumar shi ta al'aqidatu wal akhlaq la ya'lamuhu illa Allah ba wanda ya san takamiman kaifiya ta waɗannan sifofin sai Allah kama akhbara Allah 'anil rasikhin fil ilm kamar yadda Allah ya bada labari game da waɗanda kafarsu ta kafu a cikin ilimi annahum yaqulunahu fi qawlihi ta'ala suna cewa a faɗin Allah ta'ala warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina waɗan Allah yace waɗanda suka nuna a ilimi suka kafu suna cewa mun yi imani da shi wato almutashabih din abinda ma baka fahimce shi ba daga cikin sifofin Allah sai su ce mun yi imani da shi kullum min indi rabbina duka daga gurin ubangijinmu yake wama yadhakkaru illa ulul albab ba mai daukan wa'azi da tunatarwa sai waɗanda suke masu hankali ja'alana Allah ta'ala min wa ayatul kitabi wa akhbarur rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sahihatu al-muniratu an-natiqatu bi hadhihi as-sifati wa ghayriha kathiratun yatulul kitabu bi ihsa'iha ayoyin alqur'ani sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantattu masu haskakawa waɗanda suka faɗi waɗannan sifofi da wasun su ma daga cikin sifofin da ba ambata ba suna da yawan da ambatan su zai yi tsawo wannan guri ko wannan littafi ba zai ɗauke ba wa dhakara ittifaqal a'immati wa dhakara ittifaqa a'immati al-millati wa ulama'iha ala sihhati dhalika al-akhbar al-waridati biha sanan wa dhikru ittifaqil a'imma wa dhikru ittifaqi a'immati al-milla da kuma ambatan haduwar kan duk malaman musulunci da ainihin masana akan ingancin waɗannan hadisai da waɗannan sifofi da muka ji وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصاب mafi yawancin waɗannan sifofin ya ce an fitar da su da isnadi wanda yake ingantacce cikin littafin al-intisar littafin shi ne wa sharatuna fi awwali hadha al-kitab al-ikhtisar wa al-iqtisar ala adna al-miqdar dun al-ikthar bi riwayat al-akhbar farkon littafin dama ya gaya mana cewa ya sanya makan shi sharadi a wannan littafin zai takaita zai wadatu da ambatan mafi karancin abinda riwaya ta zo da shi na ainihin hadisai dan bai yi shi akan tsawaitawa ba wa dhikru asanidiha as-sahihati inda naqlatil athar da kuma ambatan isnadai ingantattu na waɗannan riwayoyin wanda yake gurin marwaita hadisai wa musannifil masanidi sihahil kibar da marubuta wato ainihin na littattafan hadisi masani waɗanda suke ingantattu manya irin su musnad imami ahmad da sauransu unwani na hudu ko mu ce maudu'i na hudu da malam zai yi magana akai alqur'anu kalamullahi ghairu makhluq hadi aqidatun sunniyatun salafiyatun la shiqaqa baina ahli sunnati wal jama'ati fiha bal aqulu la shiqaqa baina al muslimin babu sabani tsakanin musulmi cewa alqur'ani maganar Allah duk wanda suka saba firak ne dalla munharifa mariqa wadanda sun fita daga aljadda sun fita daga tafarki miƙaƙe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura al'umma a kansa qala shaykh abu uthman wa huwa as-sabuni nafsuhu mafhum wa yashhadu ashabu al-hadith ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم أقولن أهل السنة تقول ديتي القرآن هلتاني با maganar Allah ba wannan mutumin kafiri ne dan ya saba ma Allah ya ƙaryata Allah da manzansa ya saba ma ijma'in waɗanda suke musulmin da Allah ta'ala ya ainihin kare su daga bata malam yake cewa wal qur'anu alladhi huwa kalamullahi wa wahyuhu huwa alladhi yanzilu bihi jibrilu ala ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam shine dai qur'anin da Allah ya aiko mala'ika jibrilu da shi qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamuna بشيرا ونذيرا كما قال عز من قائل وإنه لتنزيل رب العالمين للي ونا القرآن سوككين لدى أبنجد تالكي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أمن تتر روح وهو جبريل عليه السلام شيني يسوكد شيء أكن زوتي يركا دنبا ما وي أهرشن شبا هو أكن نشأ كيس يزوتي يا يشغا saboda dama Allah ta'ala ya ce wato ainihin la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah ya dau nauyin zai tabbatar da shi a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam kadhalika liyuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tawtila wa jibril ya kawo shi litakuna min almundirin bilisanin arabiyyin mubin ba wani gumudi ba wani sarƙaƙiya ko a fili yake عرفه من عرفه من عرف وجهله من جهله وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم امته قران ba wai daban-daban bane shi dai wanda mala'ika jibrilu ya saukar shine wanda annabi ya isar ba kamar irin injila ta kiristoci ba ta zama a najil ko sabon alkawari tsohon alkawari mu alkawarin ɗaya ne baya sabawa la ya'tihi al-babilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid haka al'amarin yake saboda haka shine dai mala annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar wa al'ummarsa kama amara bihi qawluhu ta'ala kamar yanda fadin Allah ta'ala yayi ma annabi umarni da cewa ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik kaga ma wato masdariya cewa wannan dai abin da aka saukar maka shi me shi zaka isar Allah ya kare shi daga ya canza shi da mushrikai suka matsa a sauya wani abun Allah ta'ala ya mai wahayi cewa bai dace gare ni an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai duk abin da kuka ga na bi ko na faɗa wahayin shi akai mu kuma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ba wani harafi ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauya ko wani wasali ɗaya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauya Allah ma ya ce da ya yi hakan da ya damke shi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin lakinnahu ma'sumun bi ismati Allah subhanahu wa ta'ala mahmiyun bi himayati rabbih 'azza wa jalla sallallahu alayhi wa sallam فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل daka abinda annabi sallama ya isar ma al'ummarsa shine dai maganar Allah wa fihi qala sallallahu alaihi wa sallama atamna'unani an uballigha kalama rabbi shin yanzu za ku hana ni in isar da maganar ubangiji na hadisi na cikin sunan abu dawud tirmidhi sunan na ad-darimi al-bukhari fi khalqi af'al al-ibad wa sahahahu al-albani rahimahullah kaga kenan al-qur'an kalamullah atamna'unani an uballigha madha كلام ربي والذي أمر بتبليغه هو التنزيل الذي هو القرآن منا تاري وهو الذي تحفظه الصدور هل ينزده wannan alkur'anin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar ta hanyar koya masahabban shi shine alkur'anin da zukata ke haddace shi kusan zuciya ke hadda ba kwakwalwa ba falasifa da wasu daga cikin turawa sun suke ce kwakwalwa ke rikewa wannan kuskure zuciya ita ke rikewa bal huwa ayatun bayyinatun fi madha fi suduril ladina utul ilm zuciya ita ke rikewa an faɗa as-sadr wanda shine mahallul qalb saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alqur'ani maganar Allah ce an umarta annabi ya isar da alqur'anin maganar Allah ce wanda aka saurara daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka haddace a kiraza shi ma maganar Allah ne wata tuluhul alsina qur'anin da harshe ke karanta maganar Allah ne wa yuktabu fil masahif kaifa ma tasarrafa bi qira'ati qari'in wa lafzi lafizin wa hifzi hafizin dukkan yanda aka juya alqur'ani da karatun mai karatu rubutun mai rubutu haddacewar mai haddacewa har yanzu dai kalamullahi ba wai iya wanda jibrilu ya jiyo daga Allah ne kadai maganar Allah ba iya wanda jibrilu ya isar wa manzo sallallahu alaihi wasallam kadai ne maganar Allah ba iya wanda annabi ya koya masa habbai ne kadai maganar Allah duk inda ka ji alqur'ani mai girma ko ka ga wata aya a rubuce to maganar Allah ce wannan shine abinda ahli sunna suka yi ijma'i akan shi ibnu abi hatim ya ambaci wannan a cikin aqidatul raziyayn da baban shi da dan uwan baban Abu Hatim da Abu Zur'at ar-Razi cewa sun hadu da malamai a wato ainihin Makka da Madina Hijaz kenan da su ainihin Iraq sun hadu da malamai a Sham sun hadu da malamai a Misra wara'an nahar su Sijistan su ainihin Tabaristan da sauransu da duk yankin da suka yawata gurin neman ilimi suka ce ka fatanin malamai sun hadu akan wannan aqida cewa al-Qur'anu kalamullah min jami'i jihatihi ta kowace fuska almasmu' almakru almaktub dukka almahfuz dukkan shi kalamullahi muna tare wa haythu tuliya duk inda kaji ana karanta shi wa fi ayi mawdi'in quri'a duk inda kaga ana wato karanta shi ko ana tilawa shi aw kutiba fi masahif ahli alislam wa alwahis biyanihim ko a allona in yara in kolawa da titiburai kaga ana rubuta alqur'ani wa ghairiha da waninsa kulluhu kalamullahi jalla jalalu dukkan shi maganar Allah ne mai girma da daukaka wa huwa alqur'anu bi'ainihi alladhi naqulu innahu ghairu makhluq shine dai alqur'anin karan kansa wanda muke cewa shi ba halitta bane wani zai ga ana ta maimaita ba halitta bane ba halitta ai an yi lokacin da baka isa ka fito ka ce ba halittan bane saboda me in bid'a sun mamaye har gwamnati baka isa wasu imamu ahmad aka killace su aka ga cewa ɗalibai na bin su har gida suna karantar da su aƙida ta sahabbai irin wannan aka kama su aka je aka rufe su aka dinga gana musu azaba su ibnu abi du'ad qabbahahu Allah ahmad ibn abi du'ad shine dan bid'an da ya ta tunzira aw ghara sudur al-a'imma ya dinga tunzira su ma'mun suna wato ainihin sanyawa ana ukuba ga duk wanda ya ce qur'ani maganar Allah wanda kuma alqur'anin ne fa ya faɗa cewa qur'ani maganar Allah wa in ahadun min almushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah amma kuma ka ce ba za ka ce maganar Allah ba inda za ka gane bid'a hadarin ta ya wuce iyaka ta inda ga abu karara a cikin alqur'ani amma a ce in ka faɗa hakan ka saba ma Allah yanzu istiwa'i gashi nan cikin alqur'ani thumma stawa 'ala al'arsh 'ala ar-rahmanu 'ala al'arshi stawa wasu yace in kace Allah yana sama al'arshi a gurin wani ma kai ka zama kafi wai kama Allah makani kama Allah guri shi iya hujjar shi tunanin shi da aqifarsa da ya kamata shi kai kuma hujjata aya hadisi maganar magabata da ijma'in su kaga ai samfarin ba kamfanin ba ɗaya bane amma kuma saboda me saboda yanda ita duniya ta kasance ana kawata ƙarya a kwalliyantar da alade a wofintar da raƙumi haka al'amarin duniya ya kasance abinda yake mai daraja a kaskantar da shi kaskantacce a ɗaukaka shi musamman a ƙarshen duniya da bai ce wata kallamin ruwai biza daga wani daƙiƙi takwali awon igiya shine zai dinga magana ana saurara shi amma ar-rajulul hazimul aqilul alim amma da shi ba komai ba wannan jarabawa ce malan yake cewa faman za'ama annahu makhluqun fa huwa kafirun billahi al-azim duk wanda ya riya cewa qur'ani halitta ne to ya kafirce ma Allah mai girma gashi nan magana ce ta magabata qala shaykhu abu uthman sami'tu shaykhana al-hakim aba abdullah al-hafiz rahimahullah يقول سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله ابن خزيمة شيئك متاكد إمام الأئمة babban malami ne ga ilimi ga dukiya Allah ya bashi da ya rasu shekara ta ainihin wato 411 wanda wanda ya ji wanda ya ji daga gare shi 311 ko wanda ya ji daga gare shi ainihin wato shine al-walid abul walid hassan ibn muhammad wanda yake malamin al-imam al-hakim da shine malamin mai littafi to daka ibn khuzaima ina da littafin ainihin wato kitab na at-tauhid wanda ya ambaci wa'annan mas'alolin a cikin sa cewa alqur'anu kalamullahi ghairu makhluq qur'ani maganar Allah ne ba halitta bane faman qala innal qur'ana makhluqun fa huwa kafirun billahi alazim duk wanda yace qur'ani halitta ne kafiri ne la tuqbalu shahadatu in ya bada shaida ba a karba in yace ya ga wata ba za a dau azumi ba wala yu'adu in marida in ya rashin lafiya ba a zuwa diba shi wala yusalla alaihi in mata in ya mutu ba a mai sallah wala yudfanu fi maqabilil muslimina ba a burne shi a makabartan musulmi wa yustatabu fa in taba wa illa duriba tunuku za a bashi dama ya tuba dan ara mai lokaci in bai tuba ba za a sara wuyan shi amma ba ni ko kai ba shugaba zai sare قال الشيخ أبو عثمان فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان amma cewa lafazi da alkur'ani masu cewa lafzi bil qur'ani makhluk su ake kira al-lafziyya alkur'ani sun yadda kalamullah lakin indama atakallamu bil qur'an indama ya alfuzu bil qur'an fa hadha al-lafzu alladhi aquluhu huwa khalqullahi wa laysa kalamullah hadha aidan kufrun bawah to sune al-lafziyya shine yake cewa amma zancan masu cewa al-lafzu makhluqun wal qur'anu kalamullah sai yace lalle malam abubakar nil isma'ili al-jirjani ahmad ibn ibrahim ibn isma'il abubakar al-jirjani ash-shafi'i kenan wanda ya rasu 371 ya ambata cikin littafin da ya rubuta wa mutanen jailan yanki ne na baghdad قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن duk wanda ya ce lafazin da na yi da alkur'ani sanda nake karanta shi to halitta ne to shi ma dai ya ce ƙur'ani halitta ne da shi da wa'ancan jahama wanda aka ce arna ne san makal haka imam ahmad ya ambata hakan nan ishaq ibn rahuya da wasu daga cikin magabata rahimahumullah وذكر ابن مهدي الطبراني الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد با الطبري من تفسيري با وأن علي بن مهدي الطبري أبو الحسن المامطيري المامطيري شيني وان دي ربوت وان اللتاف يا رسول الله أكد الستة يا ربوت لتاف الاعتقاد وان دي شيما متانا جيلان يا ربوتا موا أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق وأن عقيدة أهل السنة ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي, وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ƙur'anin da aka rubuta da wanda aka karanta da wanda aka haddace dukkan shi maganar Allah ne shine wanda Allah ta'ala ya faɗa ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق wanda yace wanda sanda nake karanta Qur'ani da lafazi na to halitta ne aw lafzi bihi makhluq fa huwa jahilun dallun kafirun billahi alazim kamar yanda ibnu abi daud ya faɗa cikin ha'iyya wala taqu في القر... ولا تقل القرآن لفظا قر... خلقا قرأته ولا تقل القرآن خلقا قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح da lafazi ake bayyana ai maganar Allah da lafazi ake bayyana da aka kakkace lafazi na da Qur'ani halitta ne a'a kai ne halittar amma Qur'anin ba halitta ba aka ce Qur'anin da aka rubuta a takarda ko a allo halitta ne takaddar ce halitta allan ne halitta alƙalamin ne halitta amma abinda alƙalamin ya rubuta yanzu ba halitta ba ne maganar Allah harshenka leɓanka bakinka da kake karanta ƙur'ani harshenka halitta ne bakinka halitta ne sanda kake karanta ƙur'ani shi ƙur'anin ba halitta ba ne wannan bayani ne wanda al'imamul kahaɓani ya yi a cikin nuniyarsa wanda har al'imam ibn al-qayyim a cikin nuniya da ya zo gurin sai ya ga ya wadatu da ya hakaito abin da ƙaƙani ɗin kawai ya faɗa saboda wazaninsu ɗaya ƙafiyarsu guda duka ƙafiyatun nun ce kuma wazanin duka ɗaya ne da ya zo yana mai tabbatar da cewa duk inda ka ga ƙur'ani ko ka ji ƙur'ani to maganar allah ce sai ke cewa wala kad kafana qawlu sha'irina alladhi qala as-sawaba wa ja'a bil ihsani إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول, رب هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان yace zancen qahtani ya wadatar da mu cewa duk inda ka ji qur'ani halittar Allah maganar Allah ne ba halitta ba ko da ko rubuta shi akai to tawada da alƙalamin da Allah sune halitta amma shi qur'anin ba halitta ba القرآن المكتوب والقرآن المسموع والقرآن المقروء والمتلو كله كلام الله أما لفظ معنى هرشا ناكا da kai lafazin da shi shine halitta ba lafazin ba na fata an gane wani a san da kake magana ta ƙashin kanka to sai a ce maganar ita ma halitta ce saboda me wallahu khalaqakum wa ma ta'malu amma qur'ani ai ba kai kai shi ba qur'anin maganar Allah ne da haka shi ba zai zama halitta ba mun fahimci wannan ko malam yake cewa qala shaykhul imam abu uthman wa inna ma dhakartu hadha al-fasl bi'aynihi min kitab ibn mahdi listihsani dhalika minhu na hakaito wannan magana daga abu uthman daga ainihin wato ibn mahdi at-tabari kenan ibn mahdi daga littafin shi saboda naga kyawun abin da ya faɗa fa innahu taba'a as-salafa ashab al-hadith domin ya bi tsarin magabata ahlul hadith fi ma dhakarahu cikin abin da ya ambata ma'a tabahurihi fi ilmil kalam duk da fa teku ne shi a ilmul kalam ilimin da ya halakar da yawa daga cikin yan bid'a taslitul aqli ala naql mantiki da falsafa duk da shi ma ya kware a wannan ilimin amma ya tabbatar da aqida ta salaf wa tasanifihi al-kathirati fihi da rubuce rubuce masu yawa da ya a ilmul kalam wa taqaddumihi wa tabarruzihi inda ahlihi da kasancewar shi magabaci fitacci a cikin ma'abota ilmul kalam sun san da cewa wane ne shi kala shaykhu akhbarana abu abdullahi al-hafiz al-imam hakim kin rahimahullah qala qara'atu bi khatti abi amr bi khatti abi amr al-mustamli sami'tu aba uthman sa'id ibn ishkab ibn sash ibn ishkab ainihin ibnu ishkab ko الشاش يقول سألت إسحاق بن إبراهيم بن إسابور عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا سيبقى كما تما أي جاهية بأكمل القرآن كلام الله غير مخلوق القرآن مغنر الله نباها للتابا أن البيهقي يافتر سكن الأسماء والصفات سيدي سكن إسناد شاكوي سعيد بن إشكاب وأن يك مجهول الحال قال وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه, ربري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة إن نفهم تصريح السنة نا الطبري وقال أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم يتي zancen cewa alfazul ibad bil qur'an lokacin da bayi ke karanta qur'ani to ya matsayin wannan lafazin yace wannan ba mu samu wani athar daga magabata cikin sahabbai ko tabi'ai ba sai dai daga wasu waɗanda magana su waraka ce da ainihin wato shifa'i wanda kuma cikin bin su akwai shari'a da samun tsira da wanda duk ya bi tafarkin su ana yana nufin babu a cikin zancen sahabbai da tabi'ai amma cikin wanda suka biyo bayan su kala su al-Imam Ahmad an samu wanda suka yi magana cewa al-lafziyya jahamiyya bal ma suka ce sharrun min al-jahmiyya to wanda yace lafzi bil qur'ani makhluq daidai yake da wanda yace al-qur'anu makhluq da haka al-qur'anu kalamullah haka sahabbai suka ce kai ma ka faɗa haka ghairu makhluqin raddi ne ga yan bid'a dole kai ma ka faɗa haka a zamanin sahabbai ba a cewa ghairu makhluqin saboda ba wanda ya fito yace makhluq din ne ai ba a raddi kafin wani ya zo da bid'ar ko amma tunda yanzu wasu sun zo sun ce makhluqun in ka ce kalamullah sai ka kara da cewa ghairu makhluqun wanda in ka ce kawai Allahu Allahu Allahu al-ma'bud sai ka ce la ilaha ghairuhu kafin ma ka tabbatar da wato an yin wahdaniyar sai ka kore ishtirak la ilaha illa Allah an-nafyu thumma al-ithbat da raddi abu ne mai muhimmanci dole sai an maida martani ga batacce in baka wasu ya halakar da al'umma الله المستعان وعليه التكلان قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله آه ومن يقوم مقام الأئمة الأولى كان سوني أكجدك غريس وإن سن وكلتي من يمن يمال من فرقو إرن سؤال الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله يقول اللفظية جهمية ما سيتي ولفظي بالقرآن مخلوق يتي جهموان كمر وند سكتي قرآن ما هلتا ya ce lafazina da ƙur'ani halitta ne daidai yake da wanda ya ce ƙur'ani halitta ne tunda shi ƙur'anin ai dole karanta shi za ka yi ko ka rubuta shi ko ka saurare shi sai ya ce in an ji ko an karanta ko an rubuta halitta ne amma shi ƙur'anin maganar Allah to me aka yi ke aka kawai ka tabbatar da alƙur'anu kalamullah ka huta kamar yadda magabata suka faɗa Allah ya umarce mu ya wajabta mana bin tafarkinsu wanda ya saba musu zai halaka ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا wanda yasa suke cewa duk wanda ya zo da wannan bid'ar ya zo da jahamiyanci wanda kuma kafirci ne sai dai inda rashin sani ne sai a mai nasiha a mai wa'azi ina fata an gane wannan to zaka sai yake cewa a wato ainihin fa inna aba isma'il at-tirmidhi haddathani qala sami'tu aba abdullahi ahmad ibn hanbal rahimahullah yaqulu lafziyatu jahmiyya shine muka karanta qala allah ta'ala fa ajirhu hatta yasma'a kalam allah wannan wata hujja ce wadda take mai karfi da imam ahmad ya kawo allah ya ce idan wani mushriki ya zo ya nemi ijara gurinka ya rasulullah ya nemi a bashi kariya allah ya ce fa ajirhu ka bashi kariyan nan har me hatta yasma'a kalam allah har sai ya ji maganar Allah sai al-Imam Ahmad ya ce mimman yasma'u to daga wa zai ji maganar Allah ai dai ba Allah ne zai sako daga sama al'arshi hasha wa subhana ya karanta mushi ba ko ba sabon wahayi za a yi mushi ba shi wannan arnan daga wa zai ji maganar Allah daga annabi ko wani sahabi to kaga ai lafazin wannan annabin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ko lafazin wannan sahabin ai da sai a ce shi ma me halitta ne ba maganar amma sai Allah ya kira shi me kalama fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah duk da daga wani sahabi ne ko wani mutumi zai daga diyan da ka jiyo ko ka gano ko ka karanto alqur'ani to maganar Allah dole kai wannan kudirin dole ka yadda da wannan a cikin ainihin wato zuciyarka to shine yace mimman yasma' daga wa zai ji gashi kuma Allah ta'ala ya ce hatta yasma'a kalam Allah qala Muhammad ibn Jarir Muhammad ibn Jarir ne tabari tabari imam al-mufassirin ke yace wala aqulu fi dhalika indana yajuzu an naqula lahu ghayru qawli ghayra qawli a gurin mu yace ni bana ganin ya halitta ya halatta mu gaya mishi wata magana da ba wannan ba idh lam yakul lana fihi imamun na atammu bihi siwahu yace نعم قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا أحسنت لا أحفظ أسماءهم يتي سأن الناج وسو جماعة دقت كما لمم واندبرك سونا ينسبا يذكرون عنه رضي الله عنه سنة رواية سنة أنبتا دق الإمام أحمد رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي duwan da ya ce lafazina da ƙur'ani halitta ne to shi ma ba jahami kamar wanda ya ce ƙur'anin ma halitta wa man qala ghairu makhluqin fa huwa mubtadi' wanda ya ce kuma lafazina da alkur'ani ba halitta ba ne da shi kuma ɗan bida'a ne shi bai kai wancan sharri ba wato jama'a in an ce aƙida abu ne fa wanda ba da hankalinka za ka auna ba da nassi kawai za ka bi shi aka ce in ya ce lafazina da alkur'ani halitta ne wannan ya zama ba jiha mai mana zama arni ya ce ƙur'ani halitta ne amma kuma ya ce lafazan da nake lafazi da alkur'ani ba halitta ba ne to shi kuma ya yi bidi'a saboda magabata ba su faɗi hakan ba shi a cikin sunna dole su yi yadda tsarin nan da annabi ya bar sahabban shi akai dole sai ka bi wannan tsarin ba ka kawo wani abu daga aljihunka ko daga lalitarka ka ƙara a cikin sunna bin mas'udin kamar yadda al'imamu darimi ya ruwaito cewa yake umirna bilittiba wa nuhina anil ibtida mu an umarce mu da mu bi ne kawai an share mana fagen bi ne kawai namu an hana mu kirkiro wani abu ba ka da wani abu ko wani ko wasali da ko dugu ba ka isa ka kirkiro ka kara cikin sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam wannan kenan da ka abun namijin aiki ne da ka sunna kuma ba za ta taba yiwuwa da so kadai ba dole sai da sai da karatu yanzu bid'a kana iya yin ta ko baka da karatu dan ka iya ƙarya ka iya shararota da rashin kunya ka iya gyara rawani ka murtake zaka iya zama sufi katan katan shehi a dariƙa amma wallahi tafiyar sunna sai da karatu wallahi sai da karatu so da duk wani motsi sai ka kawo mai dalili sai da aya ko hadisi ko maganar magabata daga fahimtar da suka yi ma aya ko hadisi Allah subhanahu ta'ala ya samu dace to za mu tsaya haka zama na farko kenan sai bayan an yi sallah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi